بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi sha ɗaya ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a jiya muna ƙarshen suratul fatah lokaci ya zo ƙarshe kenan sha Allah yau za mu ci gaba da aya ta ƙarshe ta 29 ta suratul fatah kuma jama'a sai da a yi haƙuri don latti da aka yi a kowazurin da ya sa haka Allah gafarta a akwai tambaya guda biyu ɗaya yana cewa yana nasan dai alama sarmayi ne yana jajen sha'awa kuma cewa kullum ƙarshen wutsari yakan gudda mazi to da farko dai mas'ala ta mazi magana mafi kari mazi baya bata azumi illa mas'ala ta wasu kan samu wahala ko doka cewa mani ne akwai abin da yake gutarwa mai kabri bayan wutsari mai kabri irin na mani amma a shar'ance ana mai suna wadi ko alwajin ruwa ne mai kabri yakan wuto ƙarshen wutsari wannan bai da alaƙa da mani ko mazi bai alaƙa da sha'awa wannan yadda ake wanke wutsari haka ake wanke shi kenan da yawa suka yi yin wanka suna ɗauka mani ba mani mani ba shi kuma ala kullu halin mazi baya ba ta azumi magana fa hikari kenan wallahi ala sai ta kuma wata yarwa ke cewa mijinta matsala biyu yake da ita ta nemi saki shin ta yi laifi matsalar farko bin mata ta biyu yana rayuwa da modi yana rayuwa da modi to gaskiyar magana dole dalilai ne wanda idan har ba a gyara ba babu gyara za a nemi hanyar gyara neman yin shi ma lokacin da ba a samu hanyar gyara ba a shar'ance babu da yake ne marabuwa Allah shi ne da mu gaba daya shi bismillah
bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله wannan aya jiya mun yi bayani akan ma'anar wannan aya cewa dai Allah subhanahu wata'ala na tabbatarwa na shaidawa cewa Muhammad sallam manzo ne na Allah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum sufata sahabbai ko masu imani da shi suna masu kaushin hali masu tsanani game da kahuri kuma ruhama'u bainahum suna masu tausayawa junansu daga cikin ayyuka ko halayya nasu taramu ruk'an sujada zaka gansu cikin halin ruku'i da sujada mana suna yawaita sallah kun san balle a cewa cikin tarbiyya ruhiya ba abin da yake kawo mutum ƙarin imani kamar sallah yawan sallah saka farkon lamari annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa da sahabbai wanda kamar da yake cikin suratul muzammil kusan mahiyawan daren suka raya shi da sallah kayan Allah ɗauke musu wajibicin ma na raya daren kusan gaba daya farkon lamari an wa sahabbai tarbiyya da sallah kun yawan sallah kun iya daga cikin tarbiyyar ruhiyya wata ka ƙara mutum imani daga cikin halin sai dai akwai sallah shine ka ruku'i da sujada wani aiki daga cikin ayyuka na sallah ita yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana suna masu neman fadala daga wajen Allah kuma suna neman yardar Allah kenan suna dukkan ayyukan da zai kawo musu neman yardar Allah suna kan shi sai ta si ma'un fi wujuhin min asar sujud alamarsu a huskarsu kuma ya ce daga gurbin sujada shi bayanin muka ajiya kan cewa alama ce wanda dan wannan bayanin da aka yi sai alaka zalika masalun fi taura wannan abin da aka hudu na siffar manzana sallallahu sallama da sahabban shi ko masu imani wannan abin haka yake misalin wannan al'umma da annabinta haka yake a cikin attaura masu kaushin hali da kawuri masu tausayi tsakaninsu masu yawan sallah kuma alama ta gano su na tasimahu alamarsu ta gano su tana huskarsu kuma daga gurbin sujada wannan bayan da muka yi akan cewa shi mutane iri-iri ne ko hali-hali ne akwai wanda ba sallah ba yake da yawa ma da ya alama a goshi har da kanta in dai ana sallah cikin karin lafiya wani kuma iyayen ma ma bikin jikin su haka ba ta kanta amma ala kulli halin duk wanda ya dan a gwada dan a ce iya sallah ya yi aikin banza amma alama ce wanda cewa masu kawo cikin magabata akwai masu kawo alama ce ta haske na imani a huskar masu imani tula wannan abu ne wanda yake da wahala ganowa ta bangaren haske na ce muku akan samu mutum ba imanin ma gashin haske fes ya wani mai imanin haske muska ne balle ya da ya koshi kenan amma da kuma son tafsirin kun a barta yadda take dan cikin magabata kuma son tafsirin na alama ta sujada wajen ajiye goshi kuma san kullum yau da kullum yau da gobe da gobe in dai ana sallah cikin nutsuwa na yawan sallah za a samu wannan alama ko da kaɗan ne akan goshin mai sallah da haka Allah ta min asar sujud wannan kuma shine misalin wannan al'umma da annabinta a cikin at-taura sai cewa masalun fil injil duk wannan bayanin annabin da al'umma shi a cikin a cikin at-taura kahin yazo tana aka ki a rubuce shi yasa suka san shi Allah ya rubuta kamar kuna banawo sun san Allah kuma sun san su sun san shi kwata kwata dan a rubuce komai na shi a rubuce da siffar shi da halin shi da na rasa abban shi gaba daya ba na shi halin hatta halin sahabban shi sun karanta ya ce wannan misalin ya gabata misalin wannan al'umma da annabinta ne a cikin attaura ya ce amma wa matsalon fil injil misalin wannan al'umma a cikin injil ya ce ka zarɗin akharshe na'u fa'azarru kamar shi kuma injil idan ka siffanta wannan al'umma da annabinta ya ce ka zarɗin kamar shibka ce akharshe ta'ahu wasan hulkon shibka idan ta bugu za ka ga wani ganye ne marar ƙarhi iska na kaɗawa hatsi ko dawa haka take ya ce amma fa'azarau a hankali a hankali iya tashi zai zama kara fastakala da ya kabri yake ne koma kan kara fastawa ala suke kaɗan kaɗan kaɗan iya tashi za ka ga da halishe ne lange-lange ne iska na kaɗawa a hankali a hankali iya ƙara ƙarhi zai kama kara kaga ya tsaya a karan kanshi a zaman kara ke yurjibu zurra zaka ga yana burge manoma dan kenan da ka san manomi ya ka shuka ta tashi kara ko mi hau kara zaka ana jin dadi kenan iya burge manoma shine ma'ana yurjibu zurra da ya gizbin kufara karshe dai kafirai za su bakantare za su samu kumci game da wannan jama'a tashi dan wa menene ko san farkon musulunci sai annabi ya kira a makka irin sa khadija irin su ali irin su dai abubakar kaɗan-kaɗan irin su bilal irin su mahi yawa masu rauni ke zawa suna imani kaɗan-kaɗan-kaɗan wasu bayi ne irin su mayya irin su amma yasir wanda su ne wato farkon shahida ma musulunci ita ce mata ya kacce mata amma bin yasir ita ya kacce wannan sumayya sumayya ko ita ce farkon shahida don ganin rauni an mata azaba ta kai an halakar da ita hatta da hatta da shi wannan kin ya sarkin amma da bin ya sarko shi ya sarkin shi ba kai shi ya kai manzala ya isko su ana musu azaba bin ya ku bin ya hanawa yace isbiru isbiru ali yasir fa na masalukum min janna ku hakuri ali yasir ba kuma ku gina janna tarko bin ya musu komi haka aka shi su kai shahada wani sunan farkon shahidi a cikin zalunci haka abun kadan kadan ana nan wasu abin yawa dan yawa ko suka yi hijira habasha ne kuna ganin labarin musulunci kaɗan kaɗan wannan al'umma sai ga ta dai an yi ɗan gungu na farko a garin madina ko na wa'in suka mubaya bayatar aqaba ta farko da ta biyu ne wannan kaga dai a hankali a hankali ne wannan al'umma ko wannan annabin da jama'a shi cikin rauni kaɗan kaɗan har suka yi wannan misali ne na al'umma a cikin injila haka yake a rubuce yadda ka san shirka tana hutawa ba ta da ƙarfi da rauni da komi amma a hankali a hankali ta kama kara kuma wannan al'umma ƙarshe kahurai za su samu kumci za su ji ba daɗi a hannun wannan al'umma shi ne gizubi muku fa don tabbas jihadi ya tashi ta wannan al'umma yan kaɗan aka kai ana kora sun yi hijira sun koma madina madina ma aka bi su aka bi su a danne su allah kada ka wari a badar aka yi uhud duk dai wannan aka yi aka yi azab ƙarshe dai ga ta ta koma al'umma a cikin shekara takwas kaɗai da hijira sai ga musulmi a jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun mamaye maka maka a hannunsu inda misali ya ga dama sai musu ɗaiɗai ya kashe kowa a garin ga sunan matsa ba su da komi ga sunan a hannun musulmi gaba ɗaya garin duka shiga takwas ce takwas duka takwas sai da shiga gaba ɗaya shiga takwas ce kurin ga sunan gaba ɗaya kaga abu ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ga sai wani aka nan yi wannan ce kora suna hijira sun mamaye garin makka kuma daga nan abin da ya kawo sauran duniya an ce sai gashi a ƙasa da rabin ƙarni a ƙasa da rabin ƙarni musulunci ya kawo daula gabas da yamma a ce a tarihin duniya ba taɓa samun wata daula ba ko ta ɗan ko ta kasuwanci ko ta sirri wata kawo daula a ƙasa rabin ƙarni shekara musulmi ƙasa shekara ne ga musulmi tun daga ɓangaren indiya ɓangaren indiya wani ɓangare a haurashi a toulouse ko poce ta france tun daga indiya mutum guda ke magana amir ba zai magana ɗaya zai magana tun daga wani ɓangaren indiya cikin indiya daula ce amir muni na guda zai ce a yi ko ka a yi tun daga nan ka dan daga yadda iya ya kaji har cikin france har toulouse ko sefoce ta france musulunci kenan an ce a saba haka wata daula a tajin duniya ba musulunci ba kaga kaɗan kaɗan kaɗan haka abin yake haka allah ya musu wani tanadi yace wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Allah yana wannan al'umma duk wanda suka yi imani suka yi aiki nagari bayan ci gaba na duniya Allah masa alƙawalin gafara ta musamman da lada mai girma shine gidan aljanna Allah sa mu gidan aljanna kasan sura kenan sai farkon suratul hujurat bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنوانت سورة الحجرات وصنا متى سورة الأخلاق دم سورة mai tarbiyyantar da sawa masu imani ladabi na zamantakewa harko tare da musallar salama kuma tana karantar da mu'amala kyakkyawa harko allah subhanahu wata'ala ya yi kira ya yi wallazi na amonu ya kuma masu imani a wani kullum na bayanin abdullahi bin mas'ud bayanin da ke dina kaji ainihin wannan kira kira ne na musamman allah subhanahu wata'ala ke ga masu imani da shi kira ne na musamman ga masu imani يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا كوما إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كوكو شكا غبان الله ده منزنش wannan tafsirin dukkan malamai magabata tun daga sahabbai yayin baya abinda aya take ni a jumulce kakku shiga gaban Allah da manzon shi da wani aiki ko kaul fi'in au qaulan ma'ana an san annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah zuwa ga wannan al'umma har tashin kiyama cewa ya zo ya karantar da al'umma abinda Allah ke so a yi na aiki kuma da bari a bari da haka kenan kada ka ce halak Allah bai halatta ba kada ka ce haram Allah bai haramta ba kuma kakai wani aiki daga cikin aikin ibada dan neman lada a wajen Allah shi wanda Allah bai ce ba ga nasin Qur'ani shi annabin da Allah ya ko bai ce ba kenan idan misali yau kace ayi kaza na bautar Allah na neman lada to da kace ayi kaiwa matuka Allah bai ce ba annabi bai ce ba kenan kai ne kawai shine matsala na shine hadarin kirkire a cikin addini kabba ce a cikin addini wa Allah kabba ne karab shiga ce baka da wannan haƙƙi kakkai domin Allah bai ce ba annabi ce ba ka wani kenan ka shiga ba Allah da manzon shi shine girman mutum tana rena girman lahin bid'a sai an daga annabi sallallahu alaihi wasallam kusan dukkan wa'azi in yayi kusan dukkan babban bayani in yayi sai ka yi musu cewa kullu bid'atin dalala kullu bid'atin finnar kullu bid'atin dalala kullu bid'atin finnar kullum duk bayanin da ka bayanin kuma wannan na magana dukkan bid'a bata ce ina muka shaida bid'a har wasu ya ta da yi ina muka shi sabon al'amari kullum ka bi shi ne aikin manzo na Allah ya gaya maka ga abin da Allah ke so ga abin da za ka yi in sallace in zikirin ne in mene ne yin haka kayan ya ce to ka shiga gaban Allah da manzo shi ta gaba mai son zama lahiya ya samu sakamakon abin da yake na neman na ibada dole ya ɗauka daga tushe ya ɗauka daga tushe shi ne Allah ya ce annabi ce ‘yanwa shi ne aiko da dukkan annabawa shi ne dukkan annabi aiki shi dama a yi gaya muku ne ga yadda za a bauta samu Allah ‘yanwa idan haka waye gari za ga abin ba kowa idan haka waye gari wani zai iya cewa a yi kaza don bautar Allah don neman lada to haka to me aikin manzo me matsayin manzo na Allah kaga shiga gonan manzanni ce shi ne aikin manzanni wannan aikin da mutane suke suna yan bid'a sai shiga gonan manzanni duk baki ilimin ka kabi kuma ka kaci tarihin magabata babu dan waye ana ta misali malikiya shafi'iya hanafiya hanabila duk waɗannan ko abu hanifa ko maliki ko shafi'i ko wannan su suka shahara ko an karbi tarihin kaf ba inda zaka ga abu hanifa ko malik ko shafi'i ko abu hanbal ba inda zaka ga sun kawo zikiri daya ya kamata ka yi zikiri kaza da karakansu babu zikiri kaza ko sallah kaza raka'a kaza idan ce maka ruwaya kaza annabi yayi kaza ruwaya kaza annabi ya ce kaza bakin su kenan Allah ya ta wasu saka mu zahiri wala ga wani mutanen ba annabi ba ba masabai bane ba amma dai ba aikin kama addini har yau ana ambatan su ba annabi bane ba ba sahabbai bane ba mahiya ma tabi tabi ne ma amma gashi har yau an mutu kai a duniya to wannan ba ɗan bid'a ba ga masa bid'a ga ce ba al-sunna jama'a su ne a gaba dan haka ibada harkar ibada wani bai cewa da yaka ayi kaza shine halin magabata ɗan uwa zakaranci halin ɗan farko sun kubuta daga halaka yau rai a ce cikin ilmin hadisi ya ce hadisi mursal hadisi kaza mai musamman wani mai mursal tabi'i ne ya ga sahabi akan daraja ko zamanin da annabi ya ma shaida amma wannan tabi'in da ya ga sahabbai almajirin sahabbai ne amma in ya ce ayi kaza na sallah ko ibada ko zubuga da abin da ka labari ta annabi ya ce ayi a wajen malaman hadisi magabata su ce a a a tsaya mu bai ce mana annabi ya ce ba shi ko bai ga annabi ba kai bai ce ba wannan ce inda ya wata sahabi ya ce wajen wannan sahabin ya ji amma kai ta bi ka ce annabi ya ce ya samu matsala ta ɗaukar wannan magana to ɗawa ku ji bayan wa idan waɗanda suke tsakanin da tsanan amurka zarma wani shekara goma ce wani shekara biyar ce ma amma ka ce ini shi annabi ya ce sai ya samu wayo hudu maza mutum ba shekara dubu da wani ce annabi ya ce kuma kai magana a ce baka rashin kumya babba ka ladabi babu ladabi babu shari'a yan uwa ya tushe duk bakin tsirar bawa ya ce Allah ce annabi ya ce in dai addini za a yi Allah bara lada wannan su duk kuwa wanda ya zo wallahi ya ce maka wannan Allah annabi ya ce matuƙa ba mu dogara kai a banza kuma kai kai mai matsayin na hidin wani na kama sadi kullum tsarin bai sanar abu an buga abu a kan shi yau wani tsakani da Allah yau dimmi hankali ya sani duk misali muna misali muna Nijar muna Nijar misali Nijar tana da jiha takwas ko ina akwai gubernar ko me gubernar wakilin gwamnati a garin duk abin da gwamnati ke so a yi a jihar ku wannan shi zai kawo muku sako shi zai zartar da lamarin duk abin da gwamnati ga wakilin gwamnati shi ne gwamnati ko da wani zai bude gida sa gubernura ya so baka mota ake hawa ya buga kashe shi ma gwamna ya zo ya ce za a yi kaza a nan garin ya baka takarda ka je banki da ala ba kudin ka je ka je ka je nan tare da roƙon kudi ga sun yi wani gwamna na zango ka je na imanin ka je baka dawo ba sai wani shi Allah za ma shigan taka ba a kuka ba Allah za shigan taka to wallahi da ka san bai yiwa wannan gwamnan ƙarya yayi aiki takarda ta yi aiki ka ji a ba kuɗi ba a ba kuɗi ba to haka haka duk mutumin tsara ma addini na Allah ba annan ba manzon Allah ba wallahi ka a banza kuma da gare ka yanda ba a ma Allah to kuma Allah Allah ke a takaice yan uwa ba a yi wallahi da ka san haka gwamnan ƙarya haka yake duk dan bid'a duk malamin bid'a haka yake kabbace me laifi ne a wajen Allah me laifi ne a wajen Allah zaman dan ta'addi yake dan tawaye yake a wajen Allah wallahi Allah shaida mu wadiya amin kenan Allah ya ce ya kuma su imani ka ku shiga gaban Allah da manzon shi wa taqulla ku ji tsoron Allah da kai kare mana ku ji tsoron Allah ka shaina lam ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah bai ji ne kuma masani ne game da bayan shi iya ji kuma ya san kulli ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نن daga cikin tarbiyya sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye hatta da bayan fito shi iya cikin ladabi a masallacin shi ko cikin tsakanin shugaba da mabiya ba a magana sama-sama ya yi wallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ala da karantar da su ya ku masu imani kan ku daga muryarku sama da murya na sallallahu alaihi wasallam wala tajara wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'd kuma kan ku rika daga murya in kuna mai magana yanda kuke ma saura sauran jama'a لا تسألوا دعاء رسولك قد وأي باتكم بعدا حتى تاريخ كيس يا رسول الله يا يا يا رسول الله يا نبي الله كل نبي shine kiran da ake mishi duk da cewa sahabbai Umar bin Khattab ya kama wasu suna daga murya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga ina kuke sai alama ji dai ba yan gari bane ba yan karkara ne to wallahi inda yan gari da hina bulala anan za ku daga murya masallacin manzo Allah haka ne yana rayuwa ya koma ga Allah ba daga murya masallacin shi ya cikin ladabi a takaice dai nan an karantar da su da hana daga murya yin magana ƙasa-ƙasa kuma za a nan magana Allah magana cikin ladabi ka ka daga mashi murya da yin hakan Allah ya yi an tahabata amalukum wa antum la tash'urun abin da yasa kina yin hakan yakan bata muku aikin ce an muku haka dan kan ku aikin ku ya lalace ku sani ba kuna tuki banza ba ku da aiki kuna rayuwa kenan ka shine Allah muku yin hakan yakan bata aikin yace innal ladina yaquduna aswatahum innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim to an wa bayan saukar waccan aya ta kashe ka dagawa manzon Allah magana sama-sama yin hakan yakan bata aiki akwai cikin sahabi sabit bin qais mutum ne tabi'a shi iya daga murya mutum ne mai murya sama-sama sai ya lura cewa he doka wannan aya da shi yake sai ya shiga gida kullun yiri gida yake ta kuka ko yake ta kuka ta gama yawo ya gama yawo shikenan an san ko aya akan shi iya ɗagawa na murya shi ne kurmi da yake kuma da gaske ke da gaske ke ruwa bukar kursin ruwa ta yi ta kana kwana biyar na salam mai zana bai gan shi ba ya ce kai lahiya sabit duk da sabit ba ya lahiya annabi turu wani cikin sahabbai ka ce da lahiya da ya ji zama shi a gida sai abdullahi ya ce ina ni na gama yawo ina ne ina- ina ne ina huta me aka yi ce ba gajin aya ta saba ko kai na ne ne wannan bawan Allah ya dawo ya rasulullah ga abin da samu sabit a gida bai zuwa ko ina tun saukar waccan aya iya nan a gida iya ta kuka ce shi ya gama yawo aya da shi take Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ce wa inda ka sa'ada ya ce koma ka ce mishi huwa min ahlil janna sabit kai dan aljanna ma ba kai dan aljanna ne sabit dan aljanna ne sabit ba magana wuta ba dan aljanna ne ba ba dan ake bata magana sabai haka suke da tsoro abin su da ma sabai abin da gaske suke da gaske suke abin da ban hira imani da gaske Allah sama Allah su wannan shine akta sabit ya ce wannan sabit sabai suke cewa ga dan aljanna ya tafi sama sama ganin shi ga dan aljanna sama kasa iya tafiya ga dan aljanna nan sama kana aljanna kace ga sabit in wannan wani darasi da kullum ke ɗauka mutane masala ta mu'amala ta arni da yawa maka zama matsala ka ce wannan ai ko da ka ce ko kanwa ka ce ai ahlus sunna ne kurin sai an yi in ta ce bata so a ce bata imani an ta iya ko a ce ustazi ne ustazi ne ta ce bata san ustazi ta ce bata imani ba haka bane ba so da bane duk imaninka ko ko kai ne wa'azi ya ta iya bata so ne kurin wannan yawan kisa sabit ibn qais tana baka wannan darasin sabit da aljanna ne gidi ko sani amma farkon huli a musulunci mata shi shi ta huli mata shi mata shi kuma tsin shi ko da mutum ya rasu layi kullum ban sakar sabit sai bana mai zargi ko daya a mu'amala da rayuwa da komi amma kullum ban shi ina gudun an halaka a cikin musulunci kawo da musulunci ta ce dan wali ne ba yake ya kai wali magace wali ne Allah ba wali ne shi kada ne aljanna ne wata ko ta kuma ta so ba ce ba ke baki kaza baki da imani ta aljanna a so da mata so wannan ina ga ina mai akwai cikin cikin barira da da gidan Aisha barira ma ka taba kana sai a masa abun arabi daban ne Bari- barira baiwa ce ai asar baiwa ce Aisha ta tsaye ta Aisha ta tsaye ta ta intar da ita barira mijinta bawa ne mijinta bawa ne barira sai samu sai ta samu yanci to shikenan an kare dama an samu yanci bai wa samu zama diya kirgina da yanci ta ce shikenan Allah ya sama mu gizo bala'in san barira sahabi ne ta ce to musa bata sukurin ta samu yancin sai ta kai iya mun titi suke biya da barira ki dawo barira ki barira iya sai ta kan titi iya ta dawo ta ce a abbas ce ya rasulullah ni ban ga ba yanda wani ke son wani bala'in su irin son bisa ga barira kuma ban ga ba kiyayya da wani ke kin wani irin kiyayya barira ga bisa ya ce ya rasulullah ka yi agaji ka shiga magana wannan ka shiga magana ya rasulullah annabi kira barira barira mijinki wani yanki koma gidan mijinki ta ce ya rasulullah a ta'amurin ya rasulullah kana mu'umarni ne ya ce a ina miki shawara ne kuma ta ce wadda bana san shi hai kun ba su kawar magana yi mu imani ne ustazi ne a kun bata su bata su ka ce a yamun dole eh sabit kenan sabit shi kenan abin da kai mai ya zama kamar da shi ake gaba daya kenan shi an gama da shi kenan kama yawo to shi ne Allah ke da annabi ce a ce mishi da aljanna ne shi ne Allah ke bayanin irin wa'annan an ce daga baya in yi magana maka shi in yi magana dabi in yi magana sabi baka ci magana mai ne ce cewa ya tabbata tsoron ma shi gaba ɗaya kamar sai kasa magana ta shi gaba ɗaya sai ta kai in yi magana ma ba a ji ma mai ke cewa in yi magana saboda tsoron ka ke shiga layin wannan tun da zai tsira tsoron ke shiga layin shi ne Allah ce innan da dini ya guduna a sawatun inda rasulullah ولك لازم تحنا لا قلوبهم للتقوى yace wa'annan wanda suke sassabta murjin su a wajen manzon ta zalama wani su ne wanda Allah ya tace zuciya da tsoron Allah tsoron Allah ne kaga kina ka zarge kuma lahum maghfiratun wa ajrun azim tabbas suna da gafara ta Allah da samun lada mai girma ci gaba إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نعم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون nan me yawa kana abin da yawa kana akwai larabawa na ƙauye wanda suka gaisa musulunta sai suka tana aka shawara mu je madina mu iske annan sallallahu alaihi wasallama ga mu da mu duka ne ba wanda ya ke mun ka kanmu kamar ta wata ganima ta gata nan dai ta masu imani to da suka zo lokacin barcin rana ne kai lula kun san barcin rana muka ɗauka wani abu ne na bariki a sunna ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce wa aqilu fa inna shaytana la aqil ku yi barci rana shaytan bai barci rana siyar tana abu ne ba bariki wata tafiya ɗan suka suka bariki a lokacin hutu ne annabi ce ku barci ku huta da rana ya ce shaytan ne bai shi bai yi tuku kun da ku kenan an iya daga cikin sunna ma da dama a yi barci rana huta kenan annabi ya barci rana suka zo to ka san kauyawa babu doka ba san dokoki ba abin sun za a yi tun da iya da gidaje wajen tara a rabu a kasu kunan kunan kowai je ya muhammad ya muhammad suna gina shi na rana ma suka bashi dada suka rabu gidan ko da gida akwai gida ko da aka aka aka raba ya muhammad ya muhammad suka kira shi suke daga murya wai ya hoto to kan wannan da Allah yake magana kakka damu ga halis Allah ce innal ladina yunaduluka min wara'i hujrat wannan suke kira daga bayan gida a kakarun la'idu mahimmanci ba su da hankali ne haka Allah ce ya ka Allah ce ɗaya ba su da hankali ne ba su da hankali ne ba su da hankali ganin annaba kai damu da ce mahimmanci ba su da hankali Allah ce walau an nan musabaru hatta ta kurje ilim da kana khairar lahun inda haƙuri suka ya kamuto ya yi alkhairi da su zan zama uga makira na cikin gida da su yi haƙuri haka wato da shi mai alkhairi da su Allah ya tilka na kayan lahu amma wallahu ghafurur rahim kaji ba amma Allah bai gafara ne ya gafarta musu sukure ne ba su da hankali ne ya yi ciki eh Allah mai gafara ne mai jinkai ne Allah gafarta mana ci gaba da يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
an wannan aya tana kiran da masu imani duk abin kiran da abin ake na masu imani duka ya kiran da masu imani ya yi wallazi na amuru ya ku masu imani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya ku masu imani in wani fasiki ya zo muku da wani labari ku bintika yawan ƙarƙashin wannan malaman tafsiri na kawo wata ƙissa akwai wani bin ukuba wani bin ukuba bin abin mata wani bin ukuba abin mahi yawa haka ruwa take zawa a kan shi mai yawa kana a cikin malaman tafsiri na kawo ƙissa akwai wasu ƙabila ta larabawa sun musulunta akwai harshen bin dirar alhassan bin dirar cikin da abinin shugaban laraba ne ya musulunta kuma ya ce ya rasu da shi za shi ya kira ga jama'a shi sun jama'a sun amsa kira ya ce to zai gama zarka ta karkararsu mazana salama ya tura wani wakili wanda zai amso wannan zarka haka lokaci ake an samu ɗan jinkiri dai wakili bai zo ba sun mutu Allah ta shi wanda aka tura kuma an tura shi sun mutu ga wasu a bakin gari gaba ɗaya sun tagaro bayan ce a nan a cikin tarihin iya da wani matsala da su iya gudun shi za su afkawa sai tsero madina ya dawo bai je ba ya amsu wannan abinda ya je amsarwa kuma ba sun tarbi shi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi kullar runduna ta yaki a ji a kaftin san zakka kina a yake su daga baya abu da ya tabbata ba haka bane ba shine ya kai wannan labarin ba haka bane tsirarwa ce da aka bincike shi ga dalili gudun rai shi ne to wannan masala a malamai masu binciken hadisi kana kamar ibn arabi cikin a wasu bin qasim ya kawo nan bayanin cewa ya ture ingancin kisar duk da ta shahara kuma ya ce kaddara ma kisar cewa ta shahara wace walidi ne alwalidikin wace shi ne kuma shi alwalidin bin uquba sananne ne bawan Allah sahabi ne kikkiawa mai hali na kwarai kushi za a dangana mai wannan magana don wannan kisa wannan wayoyi sun sa sun dauki wasu irin masu kan sabon su shi'a suna ɗauka suna la'anta ko aibata sabai ta wannan hanya ta sai ruwaya dai ba ta da wata madogara kwakwara wanda za ce almuhimmu da yin wa da alakul halin kama sunan wani sahabi kara ce kurin ma waye wanda ya shi Allah bai kace mana kurin kurin ta muku ya ayyuhal ladina amanu umma wa ina kaji magana ko ka huta shiga wancan labarin ka soki sahabi kurin Allah ta ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani in ja'akum fasiqun bi naba'in kurin ta in fasiki ya zo da labarin kaji kurin fatabayyanu kuma tuka kaga ba ruwanka amma waye can ma waye a can kai wuce ka ba kai Allah magana yanzu da kai in ba waye wancan ya wuce kan ba wani Allah ya tuba ma mai zakati in ma waye kaka shiga magana da ba taka ba ya ka dauki laifi kurin amma waye ya wuce yanzu da mu ake magana wani hukunci doka ce ta Allah hata shi kiyama Allah kira masu imani dun idan fasiki ya ku labari fatabayyanu ku bincika shine kuma magana na yan uwa masala wani suna cewa duk aka labari ko aka labari an bincika Allah ta fasiki ku gane fasiki ce domin suna ga matsala cikin al'umma a cikin al'umma wani aka mutumin kware ne bawon Allah na kware ya kawo labari ga kaza kaza za a zai wa kana sai ku ce ku da ba akwai matsala idan ba a yi labarin mai iman to labarin ha ba da kai an aiki da wani wata matsala a cikin rayuwa ana aiki da labari ne mutumin kwarai fasiki ne mutumin da an zama mutumin kirki bane ba in ka labari shi ne shi ba a bayar da gaba daya a bincika aiki kamar suka ce a hausa labarin zango ka bari ka bar labari ka ɗauko ka da kwarji ƙarya gaba ɗaya ke me za a kenan a bincika an kaji labari ga bincika shi muke cewa ce labarin zango tsayi ce ka labarin labarin zango ne ka bari ka bar labari ko ka sa kwashi ƙarya kenan me kenan ma a yi a bincika kenan in labari ya zo maka wani mutumin shi sa shi ya ce hujjin malaman hadisi suka ce labarin labarin majahul me majahul mutumin da musan bahalin shi mai gaskiya ne mai ƙarya ne in ka labari sai bar shi nan da yake don mu shaida kai shi to ina ga mutum dama an san kai dama an san fasiki ne wani shi hujja malaman hadisi suke taka tsantsan wajen ɗaukar hadisi ba kowa ba zai ka labari a yarda don hattara da kare addinin Allah su malaman hadisi ko kai ba fasiki bane ba in ka yi matsala wajen labari ko mantuwa ko gama magana biyu sai su a sai amma da kage yi ba aiki da magana ka kai waliyin Allah ne ma misali da kan misali imam malik ne wanda imam malik yake cewa na san wasu mutane a garin madina da dama yace ina da yaqida imanin inda za a rasu ruwa a madina akan tsoron Allah su za a rasu ruwa a madina ce wallahi ina da imanin in zai turki Allah za a ruwa saboda su amma ce bana dokan hadisi su kaji dokan hadisi daban idan ku gane nan hadisi akwai bambanci a ce hadisi mawdu'i da ce da'ifi da'ifi rauni ya ce akwai rauni ba a kawo hujja da shi wannan wani kada bari hadisin da'ifi ya kai mutum ya kawo wani ba ma shakka wani Allah ne ma ya kai ba dan bane shi bane ba a abin na rayuwa mantuwa mantuwa ne yake zuwa cikin al'ada ko ga wani abu da suka al'ada kin da aji suka suka rajin da'ifi da ce mutum banza ne a mutum da rajin da'ifi daban ne ya zama waliyin Allah ne ma mutum kwarai ne amma da'ifi amma ka ce wannan wada'a ne hadisin ƙarya yake ko shi makarci wannan ta wannan makarci ne kun tanta ƙarya mutum banza ne gurin shi da ba ko a kare akwai mamanci kenan saska hattara ta kaɗan wajen tashi ta ce labari ko labari yan wa an shi ko a cikin rayuwa nan an san wani makarci ne ne ka labari ko da an yi abu ba yarda ya bintuka to shi ma haka ne Allah ta kenan idan fasiki ya zo muku da labari ko bintuka kiran ba an ce ba kowa ne ka labari har mutumin kware ba ba da ba ana aiki da mutum labarin mutum kware to a dauki mataki akan me kamata a yi inda mutumin kware ka labarin adali kinan fasiki ne Allah ya ce fatabayyanu bikum zultuka me yasa Allah subhanahu wataala mun wannan ladabi yace an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dan kakuje ku samu su mutane akan labari da ba ta ba kata ba ku yi hukunci kansu waye gari bayan ku musu hukunci labarin ƙarya kun ku yi nadama yan uwa kullum cewa abin Allah kawa shi ne kullum an da an bincika to an gano kai to amma kun a lokacin da aka kada bari kurin an wani manzon labarin zamani kun ya buga labari a BBC a ce an ce ka sama wai labarin kurin an a sai da mai ce a wata majiya mara tushe ba su ce ba kai ka dauka kana ba labari su sun ce wata majiya mara tushe dan an waye gari ci gaban zumun duniya aka samu labari ga BBC ko Jamus dan ka samu matsala wani ya kara ya samu matsala ya karan su to su wata dabara kai da ba ka gane ba ya ce maka an samu a wata majiya mara tushe kuma sai a ci gaban labari mara tushe da muka ce maka kai ko an dawo su ga mutan mutan tushe kai daga kama su gaban labari eh mutan su gaban tushe suka ce kenan ana neman abu da yake tabbas eh abincika kayi hukunci kan abu don gudun gaske ci haƙƙin mutum kuma ba kan gaskiya ba shi ne ce an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin dan kan ku je ku samu mutane kuma su hukunci akan jahilci waye gari ku na dama bayan abu ya lalace dalilin haka kenan abincika kayan hukunci ci gaba واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم نعم واعلموا أن فيكم رسول الله wannan baiwa da Allah mana al'umma duk da farkon sahabbai su ne don suka rayu da shi tare da shi don dokoki suna zauwa daga Allah subhanahu wata'ala Allah ta ce ku sani cewa manzo na Allah a cikin ku manzo na Allah yana da alaka da Allah kai dokoki daga wajen Allah daban ne da ra'ayin talawti yakum fika simin al'amr la'anantu inda annabi zai muku da wani ku ce bi ku da kuke so inda zai muku da'a ya rika ban san zuciyarku da wani ku ce ayi kurin yayi ba tare ba da takatsago ko jiran wayi ko mi za ku rika bin idan kuke so la'anantum da kuma kun wahala abin kanku zai kare za ku samu matsala a cikin rayuwa inda komai ne zai biya walakin Allah habbaba ilaykum al-iman amma wata baiwa ta Allah Allah ne ya sa muku san imani Allah baiwa ce ta Allah ya sa muku imani ba na abin ba yanka wani ba baiwa ce kwarar kaga mutum da komi da duniya amma kai gawawa ne kuma a ba ku eh ba ruwan shi kurum ya gama ko kuna kuna kuna wahala ne kurum kurum wahala da abin da kai mun yi wallahi wannan wata baiwa ce ta Allah da ya muku ya sa muku san imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata muku imani a zakatan ku ba ku san ko muke shi ba abin da ke bije ku illa imani wannan kurum addinin Allah kai ki su ba abin da ke bije ku ba shi ba wani shi wani ma kyamar addini ma ya gama kawon wahala ce koma baya ce shi da baya ne haka shi wani ta gani haka kuma shi nan kuma ya kawata mai abin shi ma yana wata baiwa ce ko Allah muku san imanin kuma ya kawata muku imanin a cikin zakatan ku ke nuna abu ne ba wani abin kyama kan addini ba wani abin gajiya ba wani kasiya kasa bace ba kai wa akwai yau musulmi na wani wuri kaga iya koya ki da shi ya kamar wa akwai matsala kaga nan akwai kenan kana ga akwai katsawa akwai to a su suna san abin kuma shi ne abin birge wajensu abin alfahari ne shi ne abin birge wa wajensu wa karuwa ilaikun kufur wani fuso baiwa ta Allah ya sa muku kin kafurci da duk wani fasikanci ko zama to bayi na kwarai wani isiyani da duk wani zaɓen Allah Allah ce ula'ika mun rashin wanda Allah ya ma wannan baiwa masu wannan halin Allah sa maka san imani ya kawata maka san imani da kin kafirci da fasikanci duk saban Allah Allah ya wani su ne shi ne Allah ya samu adamu fadala min Allah wa ni'ima wannan samun wannan wannan kyauta wata fadala ce ta musamman daga Allah kuma ni'ima ce ta Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi ci gaba وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين na'am a wata wata wani sura ce aka ce mai gyara halayya zamantakewa ta masu imani an san kullum a cikin rayuwa akwai matsala iya tsakanin wani da wani ko tsakanin gari da gari duk da na- na rayuwa tunan Allah iya karantar da mu tsarin yadda an samu matsala tsakanin jama'a da jama'a wa in ta'ifatani min al-mu'minina fatatalu fa aslimu bainahuma in aka samu su jama'a biyu kuma na masu imani Allah ce min al-mu'minina jama'a biyu na masu imani iqtatalu suka yaki wannan shi malamai ke cewa dan kalma da ka za a ambaci kahurci ana niyan aikin kahurci ba karga ba dadda ba kana nan sai ne yake cewa misalin misalin iya cewa iya ce ita ta kalma da safai ma a kasar mutum fi nar ko yace sabab musulmi sabab musulmi su qitalu kufrun sabab musulmi fusuq to qitalu kufrun annabi ce zagi musulmi fasikanci ne ya kashi kahurci annabi ce kahurci ne annabi ce wa qitalu kufr maza gano wannan kahurci kalma ce lokatan amma ba hukuman ba ce a kayar din amma annabi an mai suna kahurci ne ya ɗauki na ɗaga kawure ne kaga nan Allah ya ce yi wa tsarin fatali mina muni da katalu ƙungiya biyu ta masu iman suka yaƙi ka kenan yaƙin bai kahurta su ba ko kuma sun yaƙi ba ta dan sun yaƙi ko sun zama kahure sun yi rinda amma aikin kahurci ne laifi ne babba kuma amma Allah ya bar musu sunansa na masu imani ya ce fa asilihu bainahuma to ake magana ku sauran masu imani wasu cikin jama'a ƙasa da ƙasa gari da gari al'umma da al'umma jama'a jama'a suka samu rigima ku saura da buku ciki ya ƙoƙarin sulhu tsakanin waɗannan jama'a guda biyu a yi ƙoƙarin zama na musamman yadda za a yi a haɗa kansu a gyara fa'in bakat idahuma alal ukhra faqatil da tabbaki ta tafiya da amrullah in an zo an yi sulhu sai misali gari da gari ne ɗan wannan garin sai da su sai da ba suka nemi su kawo hari a garin ɗaya tunzu mu da rabin mu cikin yaƙi sai mu kwaɗe da waɗannan wanda aka kama hari sai mai waccan mai kawo hari ya ta'adda haka Allah tsara eh wannan su ne yan ta'adda dan an yi musu sukiya wannan shine lokacin da aka mamaye Kuwait rabit alam islami a duniya aka zama aka zamana aka yi tattauna me za a yi game da gasaddam ya mamaye kuwait ya za a yi an nemi ya za a yi a gama kasashe na musulmi su zo su yi sulhu tsakanin kuwait da iraq da saddam an yi zaman sulhu da a takaice zaman sulhun da aka yi ba a cimma manuwa ba wanda ita saudiya ta tsorata kuma da zigar su waɗancan 'yan yamma da zigawarsu ku yarda kuma hari zai kamu saudiya ya taga cewa an aka ce haɗuwa za a yi tsakanin musulmi ba iya hudda saddam su mata ta da musu sai suka ƙi maganar a haɗu tsakanin musulmi ita waccan sunan 'yan yamma turan yamma sai suka ce suwar iya su kuma damar da manuwarsu daman da manhajsu ta rushe al'umma gaba daya sun lura a wancan zamani dalilin yakin saddam da iran saddam ya yi ƙani sun ba shi makamai ya koyi an koya mutane shi irin makamai na bala'i kuma ya mallaka kuma ga isra'ila gehe daya ya zama to mata barazana su kuma duk abin za a yi cikin tsarin mulkin su tsarin daular su da abin zai kai zai barazana ba su amince da shi to suka hanya suka samu za a karye saddam sai suka kulle wannan yaƙi na ƙarya cewa kan ku yarda wannan magana sai saudiya ta goyi bayan amurka ta zo ita za ta hudda shi wanda wani abu ne sananne yan uwa a tsarin aka ce a shar'ance bai halitta kai annabi ya magana hatta da rakiya kahuri a gaban da shi a wani kahuri ɗan wani annabi ya da matsala kan shi bai dauma to zana haka waye gari shi kahuri ne jagora haka aka yi yaƙi bala'i ba saudiya ba ko a ita kan saudiya ap take yaƙin waye jagora yaƙin amurka wannan haka malamai suka so Allah bai kaddara ba kuma kwale ga abin da aka yi dai kuma gashi nan dai sakamako har yau ya biyo baya to haka Allah shi Allah tsarin da ya ku masu imanin za ku haɗu a yaƙi waccan in ta ƙiya kuma in ta dawo ya za a yi Allah kai gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته